harkar biyar ko alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam a ci gaba da karatunmu na littafin askari za mu tashi a darasi na biyar kitabu salati safar wal khawf wal jumu'ati wal idaini wal istisqa'i wal kusuf to zai wannan kitabun abin da zai duba kenan ya ce masafatul kasri 16 farsakan ya ce masafa zango na kasaru inda zai isa a yi kasaru farsaki goma sha shida ne wal farsak din mil uku shine farsaki zuwa samaniya tun arba'una milan gairan mulafaka ba tare da an haɗa shi da dawowa ba. E, tafiyar ce zalla ta kai wannan nisan ba tafiya da dawowa ba. Wabil bahari yawmun wa laila in a cikin teku ne to tafiyan wuni da dare ga baki daya misalin ka da safe gobe da safe za ka tafi in tafiyar ta kai haka. Wakila in safara in zai tafiya ma sahili. yana shiga teku wani lokaci ya fita a kogin da fakasahi fakalbarri ne eh hukuncin sa din fakalbarri ne waya masafa samaniya wa arba'ina milan ne wa fil lujjati biz zamani in a tsakiyan teku ake tafiya a zurfin teku ake tafiya ta fakal abin nan biz zamani to zamani ne kawai yawmun wa laila shine masafa na kasaru din in bai kai yawmun wa laila ba to bai kai ayi kasaru ba fa in marra fi asna'iya bi ahalin fal ibratu bima wara'ahum yace wa in safara fa in marra idan ya biyo fi asna'iya tsakiyar tafiya bi ahalin ya biyo ta gurin da yake da mata matarsa to abin da ake lura bima wara'ahum ne ai makanu zaujati lati da kalabiya fal ibratu bima wara'a zalika idza balaga daga inda matar taka take zuwa inda ka dosa din ta kai wannan mil ɗin da za ka yi ƙasar. Wal mashuhuru shahararren magana annal ƙasra lalle ƙasaru sunna ne. Yin ruba'iya ba a sallar da ake yin tafi hudu sallar ruba'iya. Fayaktasiru zai fara yin ƙasaru iza jawaza basatinal misri in ya ƙetare gonakan wannan garin in birni ne. Gaira muntazirin rufka kuma ba tare da yana jiran ayari ba amma idan mutum ya fita ya bar garin da niyan bulaguro ya zauna a wani guri bai kai kasaru ba yana jiran jama'an da zai tafi tare da su kuma bai san san da za su zo ba to wannan ba zai kasaru ba amma kawai ka fita sai wani abu ya tsaye da kai a hanya to za ka yi wa fil audi ila haisu bada'a wajen dawowa ma inda za zai kare kasaru din zuwa inda ka soma fa in ajma iqamata arba'ati ayyam idan yayi niyan zama kwana fudu a tamma zai cika sallan sa fi qasdi qada'i hawaiji aba banda inda nufin biyan wasu bukatunsa ne ya zauna sama da wannan kwanakin falau azama alayya ba da salatihi misali bayan ka yi sallan tukuna kuma sai ka sake yin niyan zaka ƙara kwanakin ta fala ya adata wafi asina ya ya ji alwa na filan amma tsakiyan sallar ne kana yin sallar kawai zuciyar kawai kai niyan za ka yi sati to ya ji alwa na fila sai mai da wannan sallar na fila wai juzul jam'u bayna zuhraini ya halatta wai juzul wa ya juzul jam'u bainar zuhuraini ya halatta a yi jam'i tsakanin azahar da la'asar wal isha aini da isha magarba da isha lijiddi sairi saboda lijiddi sairi ba saboda tsananin tafiya tafiya mai nisa mai wahala labi mujarradin ruksi ba wai saboda mujarradi na ruksa na rangwame ba wa yustahabu tajilul iyabi ila alihi ana so mutum ya gaggauta dawowa zuwa iyalinsa wannan ƙarin mandare wadda kuluhu sadran nahari kuma ya zo tsakiyar rana ko ya zo da rana na'am la duruquhum laylan a kar ba kar ya zo musu da daddare na'am fasalun biyo kuma salatul khawfi yaqsimu al imamu man ma'ahu firqatayn limami zai raba wanda suke tare da shi bangare biyu sarki kenan firqatun tahrusul aduwa wa firqatun tusalli ma'ahu bangare firka ɗaya suna gadin makiya ɗayan kuma suna sallah tare da shi fafi suna iya sallan da ake yin sa biyu to yusalli bi kulli ta'ifatin raka'atan zai yi sallah da kowane jama'a zai yi sallah raka'a ɗaya da su bai za fara ga mina idan ya gama sallar to ashara sai ya yi musu nuni qa'iman ashara ilaihim ko sai ya musu nuni qa'iman yana tsaye shi din fatan mu ya ce musu kawai ku tashi ku cika sallah shi tashi ya cika sallah su wansa rahu ya su juya ya rusuna suna gadi watatil ukra sai ɗaya jama'an su zo fa yusalli bihimul ukra sai ya musu sallah na ƙarshen to wa hal yusallimu aw yantaziru itmamahum li yusallima huwa to na'am
shin zai sallama ne ya sallima bihim kai shin zai sallama ne ko kuma zai jira ƙarashin su su mamudin li yusallima bihim dan yayi sallama da su li yusallima bihim dan yayi sallama da su kaulani na'am wa fi gairi ha gairi suna iya kinan sallan ba kamar asuba ba ne na'am to yusalli bil ula rakatan zai salla da jama'a na farko raka biyu na'am wai za ta shahada idan yayi tahiya ashara ilaihim sai yayi nuni zuwa gare su jalisan yana zaune fa atammu ya cika sallan su wan sarafu su juya ya rusuna suna gari in matatil ukra sannan jama'a wancan daban na ƙarshen su zo fa yusalli bihim ma baqiya shay musallan abin da ya rage wa fi taslimihi wa intizarihim shima shin zai sallama ne ko zai jira su karasa sallan su kaulani fa in ishtadda libasu idan ya iya tsanani sallau bi hasabil imkan ya sai sallah gwargwadon iko kawai yanda zaka iya zaka yi mushatan aw rukbanan aw ima'an tafi kuna tafiya a kafa ko kuna kan dabba ko ishara mutsari dina kuna masu koran makiyan ne a halin kora ne aw musabiqina ko musayifina ko ko kuna masu tsere-tsere da su ko kuna masu doke-doke da takubba haisu mata wajjahu tun da suka fuskanta mana suna masu kora ne ko suna masu tsere-tsere ne ko suna masu doke-doke ina s- daga saif aka dauka na'am haisu mata daga musaifi na ɗin. haisu mata wajjahu la yalzamuhum tarhu mata lattaqa bitami a ba dole bane jefar da abin da mana misali mutum ya dinga yin haka da jini saboda kai taba jinin sa wannan duk ba da zuci ko da jini a jiki ko babu jini a wajen yaƙi za a yi sallah fa in aminu fi asna'iha idan sun aminta suka samu aminci a tsakiyar sallar to atammuha salata am- amnin yes cika ta sallar salata amnin sallah na aminci ina sallar mun amnu ba na'am
talzamu kul talzamul jumu'atu kullu muslim yace juma'a ta lazumci kowane musulmi hurrin zakarin mukallafin mustautin da namiji mukallafi mazauni wayya raka'ata ne raka'a biyu ne sallar juma'a ya jaru fihi ma zai bayyana karatu a cikin su ya kutubu zai kutba kabla haka kafin juma'a kutba ta ne kutuba biyu qa'iman a tsaye mutawakki'an yana mai dogaro yafsilu bainahuma bi jilsatin khafifa zai raba tsakanin su da wata zama khafifa zama banda ba mai dadewa ba ba mai nauyi ba yaktimul ula bi ayatin min alquran zai karasa kuduba ta farko da wasu ayoyi na alqurani na biyu kuma bi uzkurullaha yazkurkum aw ghayra zalika wa qalluha as-sana'u mafi karancin da kuduba zaka yi bi Allah dole sai an samu as-sana'u ala Allah tabaaraka wa ta'ala wa salatun ala rasulihi da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa tahzirun da tsawatarwa wa tafsirun da kuma yin bishara eh man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara Eh, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd fa qala ta'ala shi ka kawo na yau wa hal yushtaratu lahum at-taharatu shin an shartanta yin alwala ne tsar- da kudu ba din dole sai da alwala za a yi ko ba alwala ma zai yiwu kaula ne wajibul insatu lahuma wajibi ne sauraron su sauraron kudu ba din na farko da na karshe wal ba'idu da ke nesa da masallaci to ya taharra wakta to ya kwatanta lokacin nasa din yi iya lokacin da zai kawo ka masallaci in ka tashi to wannan lokacin ya zama wajibi misali limamin karfe biyu zai zai hau mimbari to kai kuma in ka tashi daga garin da kake ko inda kake din karfe ɗaya da rabi to kana za ka yi ta- zuwa masallacin tafiya minti talatin to ɗaya da rabi tana yi ya zama wajibi eh saboda in ka ƙara minti biyar to ba lalle ne ka samu sallah ba yawa wayun situ kuma zai zai shiru lokacin da limamin yana kudu ba wadakilu wal imamu ya kudu la yuhayyil masjida wa la yusallimu wal ya umma yawa shi mutumin da ya shiga masallaci alhali limami yana kutuba to ba zai tahiyatul masjidi ba kuma ba zai sallama ba Mm. wal ya ummal kadibu manya mai kudu ba shi ne zai shi zai limanci fa in amma gairuhu fal mashhuru butlanuha idan wani wani mai kudu ban yayi sallah yayi limanci to shararren magana dai sallar ta lalace Mm. wa yustahabbu lahadibu a can yi ce lali uzurin yamna uhu min zalika ya ce ba ya shi mawi tsarai da gaske wai tara da an ya kuna huwal kadi fa law salla bihim ghayra al kadibi lam tasiya ka gani ce illa li udhrin yubihul istikhlafa ka gani wani illa li udhrin ka gani yubihul istikhlafa yawa wa yustahabul hatibu ana son yin sa tilare wa tajammulu da yin ado wal guslu da wanka muttasilan bil guduwi wankan da yake haɗe da sammako tafiya din wal mashu da ana son kuma tafiya a kafa wa tajiru bihi ana son mutum ya yi sammako bayan zawali din wa talzamu man manziluhu ala dunis ala duni salasati amyalin li waqtin yudrikuha ya lazimci wanda hotel zama man manzil wanda gidansa yake ƙasa da mil uku to ya lazamce shi ga lokacin da zai riska da- zuwa lokacin da zai riski sallah wal amal ladhi yumkinu ityanuha walau bila biqa'idin haka ya lazamci makafu wanda yumkinuhu ityanuha yana kuma eh, fa'ili ne na yalzamu dishi ba wanda zai yi ya dawo ya zo masallacin koda da jagora ne wa tasqutu anil maridi wal mumarridi ya faɗi akan marar lafiya da mai kula da jinya mai kula da marar lafiya wa bil madari yana faɗowa saboda ruwan sama wal wahali ko saboda tabo alkasiri mai yawa wa khawfi zalimin ko saboda tsoron azzalimi aw lisin ko saboda tsoron barawo la khawfi hafsin a fi haƙƙin ba bai faɗi a kansa ba saboda tsoron tsarewa a game da wani haƙƙi na mutane da yake wurinsa. wa huwa maliyun bi kuma shi yana da halin da zai biya wannan kuma wala bi shuhudil idi zuwa juma'a baya faduwa saboda halartar idi dan mutum ya je idi to juma'a bai faɗi a kansa ba. wa shuruɗu sihati ya imamun sharuɗa na ingancin juma'a limami masallati kutuba wa maudi'u istitanin da kuma guri wanda aka kafa shi gurin da ya zama to mazauni ne gurin wa jama'atun da jama'a kuma wanda yumkinuhumul maswa bihi wanda tabbata zai tab- zai zai yiwu bihi da wannan jama'a din min gairi adadin masu ba tare da adadi iyakacce ba wala ha azana ne yana da kiran sallah biyu na farko alal manarati wal ukra bayna yaday imam a gaban limami idza jalasa alal minbari yayin da limami ya zauna a minbari fa idza faragu akaza fil khutbah idan sun gama sai ya soma kuduba wai akaza fil khutbati sai ya dauka a cikin kuduba zai soma kuduba wa man adraka mina raka'atan duk wanda ya riski raka daya daga juma'a faqad adraka hakika ya samu juma'a wa in adraka dunaha in ya riski kasa da raka salla zuhuran wa hal yabni ala ihramihi qawlan to shin zai bina ne akan kabbaran da yayi na na sallan juma'an da ya jona ko kuma zai sallama zai sake azhar din to qawlani wa man salla zura li waqtin yudriku minha raka'atan fa hiya badilatu to ne sallan azhar a lokacin da zai riski raka ɗaya daga juma'a amma ya ƙi zuwa juma'a ya yi azhar to sallar tasa babu wa man la talzamuhu tanubu azuri wanda kuma juma'a ba ta lazamce shi ba ya zo juma'a to yana ya wakilce daga azhar dinsa kai juma'a mace kamar juma'a bai zama wajibi a kanta ba ya ta zo sai sallar juma'a raka biyu to shikenan ya ya zauna mata madadin azhar na'am wa tarikuwa wanda ya bar juma'a bi gairi uzrin ba tare da uzuri ba to la yusalli zura jama'atan ba zai yi sallar idan ka fara yi na shi kadai ne zai shi kadai zai yi sallarsa na'am eh kaman da uzuri ne to za su yi za su iya yin jam'i in kun zo dukan ku ba ku sama ba in kun zo da gudu kamar ku biyar ko shida ba ku sama eh ba to ku sama.
rigar shine uz to shi ma ba shego uzuri bane.
eh ma misali a gidan abin da ya hana ka zuwan oh a ya rasu ne
shi ne ake magana abin da ya hana ka zuwan wani gaskiya shugula ba ne wani yanayin.
ko bulaguro misali yi shi ya gebiya kaga misali daga bulaguro ne kuna sauri Mm. ya ce yujibu yawwa wa qudumul musafiri na'am wal wa qudumul musafiri wal itqu wal bulugu wal ifaqatu li waqtin yudrik wa yujibu itiyana na'am dawowan matafi matafi ya dawo daga bulaguro mm,
wal itqu aka yantar da bawa na'am wal bulugu balaga wal ifaqatu da farfadowa daga daga hauka ko daga suma li waqtin dukkanin abin nan ne a na'am lokacin da zai riski juma'a to yujibu itiyana yana wajabtar da zuwa na'am wannan ne kabar din kudumu din na'am wa wan zalat alayhi shamsu wa huwa yuridu safaran lazimatu duk mutum da rana ya gushe masa kuma yana nufin yana son yin bulaguro to juma'ar ta lazimce shi na'am wala yuqamu fi misrin jumu'atani eh ba a kafa masallaci biyu a birni daya karan na kira misra ke Mm. fa in falu zalika fassalatu salatu alil masjidil atiki idan sun aikata wannan to sallar sallar juma'a din shine masallar fassalatu salatu alil masjidil atiki masallaci da dadde wanda ya bi dadewa a garin to masallacin ne illa ya kuna misran aziman irin su Kano ya zama birni babba ne kamar su Kano mm, وفي الجلاب ولا تصلى الجمعة في مصر بمسجدين ووقتها لوكتين تكون فجمر كالظهر na'am كما أزهر فصل صلاة العيدين سنة وهي ركعتان بغير أذان ولا إقامة ركع بيوني باتريد إلى صلى وإقامة با. يبتدئ الأولى زي سوم ركع أنا فرقودن zai soma zai soma na farko din da sabi takbiratin kabbara bakwai tare da harama har da harama za ka kabbara bakwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah haka na biyu kuma bi sittin ma alqiyami tare da na yunkura ka tashi din nan na'am to har da shi shida ma'ana biyar ne bayan ka tashi kafin ka tashi za ka yi ɗaya na'am ya kudubu zai kuduba ba da bayansa kuduba ta ne kuduba biyu yaftati kullum bi sab'i takbiratin zai bude kowanne da kabbara bakwai na sakan a jere bayan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa fi asna'iha a tsakiyan kuma shi ma zai kabbara bakwai wa yukabbiru nasu mutane za su yi kabbara bi takbirihi da kabbararsa mustabansa kuma iri din kal jumu'ati kamar mustaban juma'a ne su sa tulare sa yin ado da sauransu wa yustahabbul aklu ana son ci yawmal fitiri ranar sallah na azumi qabla al kuruji kafin a fita idi din wa yawmal adha kuma ba da ruju'i bayan an dawo wa waqtuha min irtifa'i shamsi ila zawali daga dagowar rana zuwa zawali wa filuwa fil musalla abdalu yinsa a filin idi ya fi a yi shi a masallaci ko?
na'am musalla shi ne filin idi ko?
na'am fili almuradu bil musalla alfada'u was sahara'u wa ammal bina'ul muttakhadhu fihi bid'a ne to gini da aka kewaye ka ta nan gurin idi ne to bid'a ne ana so kawai jeji za ku
shi mangala ba idi eh ya fi kyau ma Eh, ina bin da tun muna da kowa- kowa a fili ya ga kowa.
eh idi a fili ake yin sa
والاختيار أن يصلي الناس صلاة العيد في المصلى دون المسجد دون المسجد إلا أن يكون القوم لا مصلى لهم ولا بأس أن يصلوها في المسجد Hmm. kamar ma ga ba mu da wannan uzuri na rashin filin wai corona wai da ana fitar locus kawai iskanci
yawa ce waqtuha min irtifa'i shamsi daga dagowar rana har zuwa zawali aikin tafil wa fil wa fil musalla afdalu wala tanaffalu qablaha kuma zai nafila gabanin sa ba wala bada ko bayan sa yakurjuna mutane za su ta idi mukabbirina suna kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allah duk wannan sunnar yanzu babu
wallahi na bayan sallama kawai nan shi ta ana hira na jiya
bi ɗariƙin ta hanya kuma wayar jiƙuna bi gairiya za a dawo ta hanya daban kuma Kuma alhamdulillah sallan nan ta layi daban muka koma ko sai kwalliya ai kwalle ya wa yustahabbu takbiru ayyaman nahari ana son yin kabbara kwanakin nahar a iba kamsa ashara salatan bayan sallah lokaci goma sha biyar Ma'ana ba- kwana uku za ka yi in kai sallah azhar za ka Allahu akbar Allah za ka kabbara ulawun nazurul idi farkon sa azhar din ran idi labadin sa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan rada an yusalliya wa da hu wanda yake so ya sallace ta shi kadai idi din sallaha ala sifatiha sai sallace ta akan sifar yanayin sallah din mm ba waraka haka za ta yi eh yanda za a yi sallah idi za ka yi bakwai da shida Mm. tusannu salatu tusannu salatu ana an sunnanta yin sallah faslun tusannu salatu li talabil gaifi saboda neman ruwan sama wa yustahabbu taqaddamuha bi siyamin ana son a gabatar da sallar roƙon ruwa din da wasu azumi misali in jibi za a fita in kwana uku ya rage da fita ko azumin kwana uku ko azumin kwana ɗaya sai an yi bari a shamta yau gobe ku kama azumi jibi za a yi roƙon ruwa wa sadakatin ko sadaka ko a yi soya waina ko wasu abubuwa aka yi sadaka to a gari sha fito sallah wai ya raka ta ni bil musalla shi ma raka biyu za a yi a jeji ya kurjuna za su fita dahawatan da hantsi mutabazzilina suna masu barin kwalliya Mm, za a fita ba tare da kawai busu busu haka za a fita mutakashi'ina suna masu kaskantar da kai yuzhiruna nadama suna bayyana nadama wa taubata suna bayyana tautuba yusalli bihim qabla al-khutbati imam zai musu sallah kafin kuduba wa yuksiruna al-istighfara kuma za su yawaita istighfari har da kuduma halal kudubati a lokacin da limami yake kuduba din wal abdalu an yakutuba bil ardi abinda yayi ma limamin yayi kuduba a ƙasa ba sai ya ba zai hawo minbari ba fai za faraga idan ya gama istaqbal al qibla sai fuskanci qibla wa hawwala rida'ahu sai ya juya bargonsa wa hawwalu ardiyata musu ma za su juya rawanin nasu juya bargon nasu ba yanzu ne kamar wajen maballin da ya juya baya alal yamini ma alal yamini alal yasari wannan nan hannun nan nan na dama na?
ba a baibai ba kenan ba bai bai ba kayan ba bai bai ba juya juyawa za ka yi nan din ne zai koma nan hannun dama zai koma hagu shine tawil din wa yas'aluna Allah za su roƙi Allah ta'ala wal mustahabbu abin da yafi soyuwa addu'an da zai Allahumma asqina min barakatis sama'i ma tunbitu lana bihi da- zar'a wa tudirru lana bihi dar'a wa tadfa'u bihi anna al jahda wa la taj'aluna wa la taj'alna ma al qawmi al qanitin Allahumma asqi ibadaka wa bahimataka wa anshur rahmataka wa ahi baladaka al mayyita fa in ujibu wa illa adu walau miraran wannan shine addu'an Allahumma Allahumma maskina Allah ka shayar da mu min barakatil samai daga albarkatu na sama ma albarkan da tumbitu lana bihi zar'a za ta tsirar mana da tsiro a dalilinsa wato dirru lana kuma za ta bubbugar mana da hantsa ma'ana dabbobi su koshi nono su bulbul mu sha nono wata da biya biye annal jahada kuma za ka ture wahala daga barin mu biye a dalilinsa wala ta jahal na karka sanya mu ma alƙawmil kanidina tare da mutane masu yanke tsammani Allah ka shayar da bayinka wa bahimataka ka shayar da dabbobinka wa anshur rahmataka ka yaɗa rahamarka wa ayi baladaka ka rayar da garuruwan ka matattu ma na ƙasashe gonakai matattu fa in ujibu in an amsa musu an zubar da ruwa an an saukar da ruwa shikenan wa illa idan ko ba a samu ruwa ba a a- wa illa adu sai sake maimaita roƙon ruwa din walau miraran ko da so da yawa ne wala ba sa an wala ba sa bi kurujil atfali wal bahaimi wal qawaidi babu laifin al atfali yara kanana da dabbobin ma a kunce su jenu luwe in awakin ka biyar shida ne zaka kama su a buta kujerar da dabbobin ma za su fita gaskiya wal qawaidi da da ka tsofi shayar da mungun su ta ya kuduwa wal- wal qawaidi da kuma tsofi tukub mutane a wanta sai wa ali zimmati ma wa ali zimmati su ma za a fito da su mun azilina anil muslimina amma suna masu warewa suna masu an ware an ware su daga musulmai din suna can gefen amma lamun faridina biyomin a ba tare da an ware su da wani rana ba saboda kar a samu ibtila'i eh eh Allah ba wanda zai sun sali kawai ya fito mu musulmai yau za mu fita roƙon Allah ku kiristoci gobe za ku fita ya zo roƙa sai ila yau sai ku je ku yi ruwan ya ki ruwan ya ki zuwa gobe sai sai sai faslun salatu kusufi shamsi sallar kisfewar rana rakata ne raka biyu ne yajma'u laha zai mata jam'i bil masjidi a masallati bi gairi azanin ba tare da kiran sallah wala ikamatin ba tare da ikama ba wala kudubatin ba tare da kuduba ba fi kulli raka'atin ruku'ani kowace raka akwai ruku'i biyu wa qira'atani zai ruku biyu da karatu biyu yutilul qira'ata zai tsawaita karatun sirran a sirrince war ruku'u haka zai tsawaita aminan ruku'u ma nahawaha irin ta ne nahawaha ko sun yarfa sannan ya daga wa yakrau yayi karatu dunal ula ƙasa da na farko wa yarka'u nawa zai ruku'u shigenta wa hal yudilu sujuda kaulani to shin sujada ma zai tsawaita shi ne kamar ruku'u ko ko shi din ba za tsawaita shi ba kaulani wa hal yasti wa hal yaftatihu kullu qira'atin bil fatihati shin zai soma kowane karatu da fatiha ne aw yaktasu bil ula was salisati ko tsayuwan na farkon da na ukun ne suka keɓantu da fatiyan na tashi daga ruku'un ba su keɓantu da ba ba za musu fatiya ba kaulani fai za sallama idan ya sallama akbal ala nasi sai ya juya wa mutane sai fuskanci mutane fa wa'azahum bi musu wazi wa zakkarahum bi tunatar da su wa wa tunatar da su wa tudraku bi ruku'i harabi za iya riskanta da ruku'in ta na fudu wa yaqdir rak'atal ula zai rama raka'a ta farko dunal qiyami salisi amma banda tsayuwa na uku wa salatu kusufil kamari shi kuma kan nawafili ne kamar sauran nafilfili ne wala yujma'u laha ba yin jam'i domin ta wallahu alam kitabul janaizi shi ma za ka sa. Eh, shi ya- shi ya zakka. Ka yanke shi.